ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidul Ridwan marratan saniya ma'ana karo na biyu na shi daɗi sosai da na ƙara haɗuwa da ku domin duk mutumin kirki yana kwaɗayi yana zumuɗin a ce ya haɗu da 'yan uwansa mutanen kirki Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a haka a cikin aljanna kamar yadda nake da suna ɗan uwa sheikh ya gayyaci ya neme ni da in zo in yi ta'aliki akan babban shehunmu ya gabatar akan nike da suna unwan kin maudu'in shine kaifa nastaqbilu ramadan ko ya zamu yi akirir kin ramadan ana ya zamu tarbi watan ramadan ba tare da bata lokaci ba ɗan mintutuka kaɗan ne zan yi abinda za mu tattauna a kansa da farko dai me ake ce ma ramadan me ake ce ma ramadan don me yasa ake ce mishi ramadan a ramadan ɗaya ne daga cikin watannin musulunci guda goma sha biyu shine wata na tara a cikin kalandar musulunci ana ce masa ramadan ne a lokacin larabawa don saboda watan yana zuwa ne a lokacin tsananin zahi mun gane ko kina shi sa ake ce masa ramadan daga ar-ramadan ne da larabci kenan kamar dan saboda tsananin zahin sa kamar habbi mai zahi mun gane ko shi ake ce ma ar-ramadan da larabci a menene muhimmancin wannan watan muhimmancin watan ramadan shine muhimmancin sa bai wuce kasancewar a cikin sa bane ake azumi mun gane ko ake azumin da yake dole daga cikin azummuka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'an da cewa يا أيها الذين آمنوا كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جزاكم الله خيرا أبن دي سنة كوانا آية دي نونا مكني faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu ya kun da kai imani kutiba alaykum siyam an wajabta wajibi an an wajabta azumi akan ku sai Allah ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka wajabta sa ga mutanen da suka gabace ku ashe musulmi ba ku kadai bane aka dora ma yin azumi har sauran al'ummomi da suka gabata an dora musu azumi al'umma na kirista da al'umma na yahudawa ya zo a cikin littafin al-imamu saboni a littafin sana makin suna tafsiru ayatul ahkam yake cewa azumi an dora ma yahudawa shi lokacin da aka dora musu azumi su ma an dora musu shi a lokacin tsananin zahi to su kuma kun san yahudawa mutane ne masu makirci da son banza da son fanako shi yasa addinin sai koma banza in kana yi kawai baka ma san kana addini ba kana abin da kake so a cikin addinin kishiyar addinin musulunci in ka shigo ka san ba za ka yi ba sai abin da Allah ya ce kai idan Allah ya ce ba za ka yi abu ba ko kana so ba za ka yi ba amma can fa a can kuma kana da damar ka yi abin da kake so to yana ɗaya daga cikin abin da yahuda suka shahara da shi idan aka ɗora musu ibada ta yi musu wahala to suna ƙoƙarin yadda za su yi su ga sun sauƙaƙa ta to da aka ɗora musu yin azumi a cikin lokacin tsananin zahi kun san dubaran da suka yi sai suka kawo azumin a cikin lokaci na damuna lokacin me lokacin hadari ko don saboda me a lokacin akwai zahi ko akwai shi kaɗan ne azumi kenan wahalarsa tana mi tana karanta da aka ɗora musu yin azumi a cikin lokacin zahi suka maida shi lokacin damuna to sai suka ce to tun da dai laihi ne muka yi an ce ga lokacin da muka yi muka maido shi to mu ƙara wani abu sai zaman to kaman kankarar zunubi na laihin da muka yi me sai suka maida shi kwana hamsin barmakon su yi kwana talatin suna azumi sai suka yi kwana nawa kwana hamsin kwana ashirin na ne na kankarar laihin da suka yi na ba su yi shi a cikin mai ba ba su yi shi a cikin zahi ba wai suna ganin Allah ne suka yi ma wayo mun gane ko to wannan ibadar za su tayi tabbas ba ta yi ba mun gane ko ne Allah mi malamai suke cewa la yu'badu Allah illa bima shara ba abota ma Allah sai da abin da yace ayi kuma abin da yace ayi ma sai a yanda yace ayi sa mun gane ko to wannan shine kenan make da suna Ramadan ana ce masa ramadan ne kuma ana girmama su don saboda a cikinsa ake yin mi ake yin wannan azumin wanda yake ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci ko kuma gimshikai na musulunci guda biyar mun gane ko daga cikin su mun gani akwai siyamu ramadan ko ko kuma saumu ramadan me hukuncin azumin ramadan sannan me hukuncin wanda baya yin sa azumin watan ramadan wajibi ne ga kowanne musulmi duk musulmin da ya cika sharuɗansa wajibi ne a gare sa azumin watan ramadan yana da sharuɗa mun gane ko daga cikin sharuɗansa akwai al'islam ka zamanto musulmi daga cikin sharuɗansa al-qudra ya zamanto kana da ikon yi kana da ƙarfin yi daga cikinsa akwai al'iƙama ya zamanto ba a cikin balaguro kake ba in ba a cikin balaguro in kana cikin balaguro ba dole sai ka yi ba da sauran sharuɗa ne ba lokacin bayanin su ba ne wanda shi ma da yake da suna tam ne mai zaman kansa kwandishiyon kin azumin ramadan to kenan azumin wata ramadan dole ne ga duk musulmin da ya cika sharaɗin yinsa to matsalan shi ne mai hukuncin wanda baya yin azumi a cikin wata ramadan hukuncin wanda baya yin azumi a cikin wata ramadan ya kasu kaso biyu idan aka ga baka yin azumi a cikin ramadan za a tambayi ka dan me yasa baka yin azumi a ramadan idan ya ce ni gaskiya ina shan wahala ne ni kuma gaskiya ban iya juriyar wahalan nan yunwa da sauransu shi yasa ban yi to sai a ce masa kai fasiki ne musulmi ne amma ni amma fasiki muslimun fasikun mun gane ko idan aka tambaye sa me yasa baka yin azumi watan Ramadan sai ce a ni ban yadda ba ƙarya ce Allah bai ce ayi azumi ba ku ne kawai malaman ƴan kwakwale kwakwale ku kwakwalo mana cewa sai mun yi azumi mun gane ko to shi kuma wannan hukuncin sa shine kafirun khalisun mun gane ko kafiri ne tan tagariya ba musulmi ba domin yana ɗaya daga cikin qawaid na malaman usul suke cewa man ankara ma'luman min ad-dini faqad kafara man ankara ma'luman min ad-dini bid-darurati faqad kafara duk wanda a addini an san abu kaza dole ne a yi sa ya ce a karya ne ba a ce a yi ba to ya bar musulunci domin kamar ya karyata Allah maɗaukakin sarki ne mun gane ko kenan wannan shine haɗarin yishin yin azumi to sai mu zo maudu'in da malam ya gabatar kamar yadda da nazo nace masa fatatnil fawaid fa'idodi da yawa sun bani dan ban samu sauraron wa'azin malam ba da yallata dalilin abin da na saurara zan iya in gaya muku shi da Hausa to abin da zan faɗi dangane da abin da ya shahi ya ya kamata mu tarbi Ramadan shi tarbin watan ramadan ana yin sani ta hanya guda biyu ko kuma tarbin watan ramadan kala biyu ne akwai alistiqbalul mubashir sannan kuma alistiqbalul ghairul mubashir ma'ana azumin watan ramadan tarbinsa a direct da kuma tarbinsa indirect mun gane ko tarbinsa kai tsaye da tarbinsa kai kwance mun gane ko idan ma babu kai kwance to ni na sayo kai kwance jayyid to bari mu fara da indirect tunda shi a lokacin muke yanzu ko idan muka zo direct kin shi ma za mu yi bayani ya ake tarbin azumin watan ramadan in direct ma'ana lokacin bai zo ba amma kuma ka tarbe sa ana sa ne ta hanyoyi kamar haka a hanya ta farko shine ka yi ƙoƙarin sanin hukumce-hukumcen azumin kamin ya zo mun gane ko idan kuma baka samu kai wannan ba cikin azumi ma dai kai kokari kai ta nema kinan kamin azumi duk inda ka san ana bayani na hukumce-hukumcen azumi ko kuma wasu wa'azuka da aka taɓa gabatarwa a kan wannan ka zan ɗauka kana saurare kuma neman sanin ilimin hukumce-hukumcen azumin wata ramadan yana samuwa ne ta hanyoyi guda biyu kamar yadda asali malamai ilimin zamantakewa suke cewa suke cewa alkhairi gaba ɗayansa yana a cikin mutane guda uku kada ka yi sake ka zamanto cikin na hudu na farko suka ce ka zamanto mai ilimi malami in baka zamanto malami ba to ka zamanto mai neman ilimin mun gane ko ɗalibi ko in baka zamanto ɗalibi ba to ka zamanto mai son ilimin da tambayar malumai fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to tambayoyin da suka sani in buku sani ba mun gane ko kamar yadda ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa sal khabiran wala taqif fi su'ali wa idha ashkalaka alayka umurun sal khabiran wala taqif fi su'ali إن هذا هو السعادة أما غير هذا فمحض قيل وقال ma'ana duk abin da ya shige maka a cikin juna baka sanya yake ba to ka tambayi wanda suka sani ga malamai nan shehunnai kuna da su sai ku tambayi su ya ne kaza yake a cikin ramadan in an yi kaza ya kamata a yi da abin da ya kamata haka to ka tambaya mun gane ko to suka ce in ka shiga daga cikin wajen waɗannan mutanen guda uku to gaba ɗan halaka tana tare da kai domin za ka yi ta addini takan iya ma shirme kake yi domin yana ɗaya daga cikin hadisin da zai ba mu tsoro da kuma zai nuna mana mahimmancin neman ilimin azumin wata ramadan shine ya zo a hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash takan iya mutum yayi azumin ramadan amma ya kasance baya da ladar komi in ba kishirwa da yunwa ba subhanallah akwai hasarar ta kai wannan dan me yasa ake azumin dan a samu lada to an ce wai wahala ce kai aikin banza kai to me ya jawo me yake sa mutum ya samu kansa a cikin wannan yanayin shine risimi jahilci da rashin sanin ya ya kamata kai azumin na ramadan mun gane ko kenan wannan shine kenan kenan dole mu nemi ilimin azumin wata ramadan kuma kada mu raina wannan ilimin ba ilimi bane mai kira suna karami abu ne mai faɗi sosai wannan shine kenan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi akan neman ilimin wata ramadan shine mu san da cewa wai shi ramadan ba wai kamewa bane kawai daga ci da sha a'a ramadan ka kame gaba ɗayan jikinka ne su yayi azumi mun gane ko kenan kunnuwan ka sai sun yi azumi lokacin da kake azumi kunnuwan ka ma su yi azumi ya za su yi azumi shine kada ka sa su sauraron abin da Allah ya haramta maka idanuwan ka su yi azumi ta wace hanya kada ka sa su kallon abin da Allah ya haramta maka bakin ka yayi azumi ko da a ce baya cin komi a halshe yayi azumi ta wace hanya kada ka faɗi abubuwan da ba su dace ba mun gane ko shi yasa me yake da suna ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yatruk fi an fi an yatruka ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar faɗin zur ba da shaidun zur me faɗin zur su ne ka zo ka zamna a cikin fada ku ta maganganu wanda ba su dace ba alhali kana da azumi me shaidun zur shine ka zo kana kallon abubuwan da ba su dace ba imma a cikin tele ko a internet ko kuma a titi mun gane ko to maza Allah ce duk wanda bai bar wannan abun ba to Allah baya buƙatar wai rishin sha da rishin ci da yake yi ma'ana Allah baya ma buƙatar azumin nasa ashe sun nuna cewa azumi ba wai rishin sha da ci bane kawai a'a gaba ɗayan gabubuwan musuma sai sun yi me sai sun yi azumi domin shi azumi malamai suke cewa makaranta ce ma'ana yana zuwa ne don saboda ya koya maka ɗabi'u na ƙwarai mun gane ko kenan ko da zai tahiya kami kala daftu shi yasa a ƙarshen ayar da alaran mai karanto mai Allah ke cewa la'allakum tattaqun ma'ana an ɗora muku wannan azumin ne domin ya ƙara muku tsoron Allah mun gane ko wannan shine kenan kenan dai na farko muka ce dai ana tarben watan azumi da neman ilimin ya ya kamata a ɗabi'antu a cikin wannan azumin da kuma yin azumin yadda yake abu na biyu daga cikin kuma mai yake da suna a alistikbalu alghairul mubashir shine yana ɗaya daga ciki mai ake cewa tazkiyatun nafs ma'ana tsarkake zuciya ka tsarkake zuciyarka kuma ka tsarkake gaban jikinka ma'ana ana son kamin watan azumi ka yi ƙoƙari duk wani sabon Allah da ka saba yi ka takaita sa domin ka saba ko da azumi yake zuwa kana mi ka bar wannan sabon Allah ka saba idan sahiya ta waye har zuwa me yake da suna har zuwa marece kana fada cikin lega ana shan ana shan sigari ana ana busa me ake ce mata shisha mun gane ko da abin da kama da haka to sai kai kokari ka zan rage tahiya kamin azumi ya zo ko da azumi yake zuwa ka saba da ma baka zama a cikin su ka saba kullun da dare me yake da suna baka kwana film kawai kake kallo kuma film na batsa to sai kai kokari kamin azumin kami ka hana kanka ko da azumi yake zuwa kayi me ka saba da wannan wannan shine daga cikin su kuma ka koya ma kanka me yake da suna yin sadaka domin azumin watan Ramadan wata ne wanda ake son yawan sadaka kamar yadda yazo a hadisi Aisha take cewa manzo Allah ya kasance ko iska bai hisa sadaka ba mun gane ko mun san iska ko akwai abin da yake iska zama fala zama sauki wannan lar da kake shaka baka biya lokacin da zaka shakar sa Allah ba abin ba sai lokacin da me ka shiga a cikin koma ko lokacin ne dole sai ka biya dan makashi to ka gani to amma shi kuma Allah kyauta yake baka shi to bazu Aisha take cewa me yake da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hi iska kyauta to lokacin da yi yawan kyauta shine a cikin Ramadan ashe sai kai kokari ka koyi kyauta ka himi kamin zuwa Ramadan yana ɗaya daga cikin tarbiyyar watan Ramadan na kai kwance ma'ana indirect shine me yake da suna yawan yin azumi a cikin wannan watan da muke ciki nami na sha'ban mun gane ko dan me yasa ake son yin azumi a cikin watan sha'ban malamai suke cewa abin da yasa ake son a yi azumi a cikin watan sha'ban dan saboda hikimomi ne kamar haka uku zuwa abin da ya da haka amma ni uku nake gai abin da yasa ake so a yi azumi a cikin wannan watan na sha'ban a yawaita azumi na farko domin ya kasance ka koyi kaman ka yi training mun gane ko kaman kaman kana stage ne kamin ka fara aiki mun gane ko to wannan shine kenan kenan ko da ramadan yake zuwa ka saba kenan azumin ramadan kin ba zai baka wahala ba sosai kishiyar wanda baya yi sai wani ramadan kin na biyu suka ce don saboda a lokacin kamin ramadan ya zo shedan yana kokarin yadda zai yi ya ga ya saka sabon allah maɗaukakin sarki wanda sabon allah nan idan ya yi yawa shi zai sa zuciyarka ta me ta liƙe domin ya so a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idza aznaba dhanban kanat nuqtatan sawda'a fi qalbi bawa idan yayi zunubi yana yin zunubi ana mishi tash na baki akan zuciya filis kana zunubi filis ana maka tash ana maka dashi ana maka tash dashi manzo Allah yace sai ya kai idan zunubin yayi yawa shikenan sai bakin ya rihe zuciya shikenan sai zuciya ta zama to baki kirin to idan zuciyar ta yi baki kirin shi ke jawo abubuwa guda biyu na harko shine ka ji ka baka jin nishadi a wajen bauta ma'ana kana jin kasala a wajen ibada shi yasa zaka ga ramadan ya zo akwai wanda za su yi azumin amma kun babu ruwansu da tarawihi kiyama laili za ta zo bai wuce ɗai ko sau biyu da za su zo in ma sun zo kwana za su yi da abin da ya kama da haka mun gane ko dan me yasa dan kamin ramadan kin su shirya masa ba sun shiga a cikin watan ramadan da mi da bakar zuciya wannan yayi tasiri akan su abu na biyu shine idan zuciyarka ta liƙe shi sa zaka ga sabon Allah bai ce maka komai ma'ana sabon Allah yana birge ka mun gane ko shaye-shaye na birge ka sauran music na birge ka zina tana birge ka abubuwa da yawa suna birge ka don saboda mi zuciyar taka ta yi nisa da Allah madaukakin sarki shedan shine mi shine ya mamaye ta wannan shine hikima ta biyu kenan lokacin da kake azumin nan a cikin sha'ban to azumin nan na sha'ban zai taimaka maka wajen mi wajen wanke wannan zuciyar da ta yi mi da ta yi baki hikima ta uku malamai suka ce ana azumi a cikin watan sha'aban ne don saboda kowace ibada tana da me tana da nafila sallar farilla tana da nafila ko ba ta nafila idan ka zo a masallaci kafin magriba ana so ka yi raka guda biyu kamin isha'i akwai rako'i a asuba akwai rakatan alfajr mun gane ko to shi ma haka ramadan nafilar sa shine mi shine yin azumi a cikin mi a cikin wannan wata na sha'aban mun gane ko kinan wannan ɗaya daga cikin mi ladabin da ya kamata a ce mun tarbi ramadan da shi ladabi na mai da suna indirect na kai kwance abubuwan suna da yawa sosai zan shiga a cikin ladabi na biyu shine mi al-istiqbalu al-mubashir ma'ana tarbiyar ramadan na kai tsaye shine direct to shi ya yake abu na farko wannan tarbiyar ramadan na kai tsaye yana farawa ne daga lokacin da aka ga wata wata shi kuma ganinsa ana ganin wata ne ta hanyoyi guda biyu shi ne malaman fiƙo suke cewa suke cewa la ya butu duhuli shahari illa birru'yati asla au bil itmami badala mun gane ko la ya butu duhuli shahari illa birru'yati asla au bil itmami badala ma'ana ba a taiwa wata kaza ya shiga sai ta hanyoyi guda biyu imma a gani mun gane ko kun ba dole ba kai sai ka gani na shigowa ta abinda na fara jin malam na faɗi kenan ba dole ba kai ce kai sai ka gani ka ga dan kwakwale kwakwale eh an ce kowa sai ya gani ba kawo ya zai mun gane ko wannan shine kenan to kenan ba dole sai ka gani ba in wasu sun gani ya isa shigowar wata ko da mutum guda aka ga aka aka tabbatar da ya gani to ya halatta ai azumi kowa kuma sai kenan hanya biyu ake watan ramadan yake shiga imma a gansa ko kuma a cika mi a cika kwanaki talatin mun gane ko in ya so kenan da an yi kwanaki talatin a wansa haki ko da ba ku ga watan ba to kun shiga a cikin mi kun shiga a cikin ramadan mun gane ko to wane ne ake tabba wane ne ake karbar maganar sa idan yace ya ga wata mun gane ko wanda ake karbar maganar sa idan yace ya ga wata shine wanda ya siffantu da sifofi guda biyu mun gane ko asali sifofin sun zo ne a cikin wata ka'ida da malamai suke cewa al-akhbaru diniyati la tuqbalu illa min muslimin adlin labarin da ya shahi addini ba kowa ake karbar labarin gare sa ba sai wanda yake musulmi kuma adali mun gane ko domin wanda ba musulmi ba yake suna sha'aban na da kwana talatin ba biyu mun gane ko sai ya ce muku ya ga wata in ya ce muku ya ga wata kuma ya ce dole sai kun yi aiki da maganarsa kun gani zai sa ku a cikin rikici kuna a cikin me yake da suna kwana na 27 ga watan ramadan sai a ce muku ai ga watan shawar ya kama mun gane ko ko kuma kun yi kwana 30 ba a ga wata mun gane ko sai kun yi sallah da kwana biyu kuma sai a ce ga wata ma'ana dai za a shiga a cikin rikici tunda shi kafiri ne babu ruwan shi kuma aka ce musulmi ma sai adali ko dan saboda wanda ba adali ba babu ruwan shi bai damu ma da watan ba takan yi wa Allah bai ma san yadda watan yake ba takan yi wa Allah ya sha giya ne ta bige shi sai ga wani dan wani dan zari ya biya a ajiyarsa sai ya zo ya ce muku ya ga wata a sa shi ya rantsuwa kuma ya ce ya rantse tunda bai damu ba to wannan shine kenan kinan ba kowa ake karba ba sai sai wanda yake musulmi adali kuma ba sai gari ba ko da a ce yake da suna Nigeria ne misali suka ce sun ga wata gwamnatin mu tana ita ce tunda Nigeria sun gani muna mu ma zamu yi duka kenan babu lahi akan wannan kinan wannan shine idan aka ga wata to an shiga a cikin watan ko kuma gashi kun gani to da kun gan shi a lokacin tarbe zai fara abinda za ku fara shine za ku yi za ku yi addu'a kuma addu'a ta kamin addu'a kana biyu ne ta tarbiyar ramadan akwai addu'ar da ake kamin ramadan akwai addu'ar da ake idan ramadan kin ya shigo ko kuma aka gansa ta kamin ramadan shine zaka yi ta roƙon allahumma ballighna ramadan mun gane ko kamar yadda sabon manzon Allah da salaf suke yi allahumma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa ballighna ramadan tun war rajab tun kamin ramadan da wata biyu suke mi suke roƙon Allah nuna musu Ramadan dan saboda sun san me sun san muhimmancin sa to lokacin da shi kuma watan aka gansa akwai addu'a da ina ina tsammani an rubuta ta a wurin ko ina tsammani ko yawa ita ce nan ne yawa kun gani Allahu akbar lokacin da ku gansa ana kallo kai ga kai Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina lokacin yara a makaranta idan muna yin shi tashi tsaye muke yi tunda muna yi ne da application ina ce a tashi tsaye a tashi tsaye sai in ce to kuma ga wata can ku ga wata can ah shine ko shine ko Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamatu wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbana wa rabbuka Allah idan aka gansa haka ake to idan mu gansa ba da an ce an gani kawai sai ku mun gane ko kinai ta wannan addu'ar ba sharadin ta bane sai kun ga watan a da an shiga watan kuna iya ku ma'ananta shine Allahumma ahillahu alaina ya Allah ka halatta mana shi bil amni wal iman da zaman lahiya da kuma mi da imani mun gane ko kasance muna masu imani zai zo wat tawfiqu lima tuhibbu sannan ka datar da mu da abin da kake so rabbana ya ubangiji mu watarda kuma ka yarda da shi ma'ana ka sa mu yi wannan azumin watan ramadan da mi da imani to abu na biyu bayan kai wannan abin da ake so shine kai niyya mun gane ko ya niyyar take shine kai niyyar zaka azumci wannan azumin watan Ramadan gaba ɗayansa mun gane ko zaka yi sa gaba ɗaya sai idan wani uzuri ya ne ya zo ya gitta maka yana da kyau musan da cewa niyya tana da matukar muhimmanci a cikin Ramadan akwai abin da zan faɗakar da ku yadda zai baku mamaki niyyar Ramadan dai kala biyu ce akwai niyya ta farko ta zaka azumci watan gaba ɗaya sannan wasu malamai suna ganin kullum ya kamata a ce ka shaddada niyya mun gane ko kullum za ka yi bayan an sha ruwa to in Allah ya nuna mana asuba za mu tashi da azumi na biyu wannan ba wai faɗi za ka ba za ka ba kanka labari ne a cikin zuciya mun gane ko jayi yana ɗaya daga cikin mahimmancin niyya a cikin ramadan malaman fikihu suke cewa man nawal iftara aftara duk wanda ya niyyar ya kare azumi to azumin ya kare ko da bai ci komai ba an gane abu da rana kawai ka ciwo ya ka galabaita ka ce kai zan ma kare wanga azumi mun gane ko ka ɗauniya ka je a cikin ɗaki ka buɗe so misali a ce kunu ne kake kata nema ko da ka buɗe so babu kunu ka ce babu komi a ce kuma na kare ma mijin to bari ma an ci gaba da azumi a karya kake ai mun gane ko azumin ya kare tunda kayi ni tunda kayi niyya shi yasa malamai suke cewa anniyatu ablagu min al'amali niyya ta yi aiki muhimmanci mun gane ko shi yasa komi aiki niyyar ka Allah yake kallo kenan yana da kyau mu kula da niyoyinmu duk wahalar da ka sha kakka sa niyyar zaka kare domin idan ka sa niyya shikenan mi shikenan kai wahala ko da ka ci gaba da yi mun gane ko wannan shine kenan ana nan lokaci ko wannan jayyid kenan za mu dakata anan wannan su dai ne kenan a takaice yadda ake tarbiyyar watan ramadan musamman idan aka ce ya zo mu yi niyyar cewa in allah ya nuna mana shi za mu yi ibadu masu yawa ramadan falalarsa tana da yawa mai girma yana ɗaya daga cikin falalarsa shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudusi Allah yake cewa a yake da suna kullu ibn kullu amal ibn bani adam lahu illa sawm ko kuma illa siyam duk azumin da mutum yake yi nasa ne sai dai azumi sai Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi shi azumi nawa ne ni nake sakawa ma'ana Allah ɗaya ya saladar da mutum yake da idan yayi azumi dan saboda me dan saboda girmansa a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya tana da wata kofa ba a ce wannan kofar ba mai sallah zai shigar ta ba a ce wannan kofar ba mai yake da suna wanda ya haddace Qur'ani zai shigar ta a'a aka ce wannan an tara ta ne dan wa dan masu azumi kawai mun gane ko to kun ga wannan kawai ya isa nuna mana me ya nuna mana mahimmancin azumi nan za mu dakata insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna Allah ya nuna mana Ramadan ya ba mu ikon ibada a cikinsa sannan kuma ya ba mu ikon neman ilimin ya yi kamata mu tahiyar da lokacin mu a cikin wannan watan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله